أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي قبل كراتن دميكي أتشكوانا للتاهمي البركة بلوغ المرام min adillatil ahkam kama mance yau muna 21 ga watan zulhijja hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan bakwai miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun karanci cikin kitabul hudud mun karanci babu haddi zani yau kuma insha Allah za mu tashi akan sabon babi shine babi na biyu a cikin wannan bangare babu haddil qazf babi wanda yake bayanin haddi na wanda ya zargi wani da zina alhali kuma baya da shaidu akan abinda ake nihi da alqazfu a halshe na larabci arrami bi shay shine jihwa da wani abu ta abinda ka jehu wani abu da ka jehu wani da shi to wannan jiha sai a ce mata alƙaz amma a shar'ance shine arrami bi wata'i muharramin arrami bi wata'in muharramin yujibu alhadda ala almakzuf shine mutun ya zargi wani ya jehi wani da yin zina saduwa da matar da bata halatta da shi ba a gare shi ba wanda ya wajabta mashi haddi na zargi to wannan shi ake cewa alƙazar ƙarƙashin wannan babi akwai hadisai da malam ya kawo na daga cikin hadisai hadisin aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta qalat nazala lamma nazala uzri qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري عائشة ودرد الله تكار تبتا قريت تناتشوا lokacin da Allah madaukaki ya sabkar da uzurina akan abin da aka zarge ni da shi na zina wa yazu billah kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal mimbar sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan mimbari fa zakara zalika wa talal qur'an ya ambata wannan kuma sannan ya karanta alqur'ani shine fada Allah madaukaki innal ladhina ja'u bil ifqi usbatun minkum har zuwa ƙarshen ayoyi guda goma sha takwas a kan wannan ala ihdar ruwayat kamar yadda ya zo a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyi fil adad falamma nazala lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya sabko daga mimbari amara bi rajulaini sai yayi umarni da kawo mushi mutane guda biyu kuma Hassan wa Mistah hada Hassan da Mistah wa imra'atin da wata mace wa hiya Hamnat bint Jashin da hamna da jahash kina wannan mutane guda uku su ne suka kirkiri wannan abu suka zargi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya hiso dukkan daga cikin matan shi kuma ya hisan mahaifinta ita ce Aisha radiyallahu anha suka zarge ta da yin zina da mista bayan an baro ta a wajen yaƙi lokacin da ta tsaya ta biya bukata har fatakai suka baro ta sun yi tamanin tana cikin haudash tana cikin gida a kan raƙumi ɗan ɗaki suka taho suka jayo raƙumi alhali aisha radiyallahu anha ta koma ta tahi ta biya bukatunta na ɗan adam kuma da suka zo sun yi tamanin tana ciki shikenan suka ja wannan raƙumi suka tahi bayan haka an yi nisa sai zamanto aisha radiyallahu anha saboda hikima da hankali sai ta komo wurin da aka tashi ta kwanta har sai da fatakai suka yi nisa sannan kuma daga baya wanda yake larwai a kan galiba idan aka yi yaƙi ko aka yi wani abu akwai wa'anda ake bari wanda ko da sun bar tawaga ta bar wani abu ko an mance wani su za su tattaro su tawo da shi da ya zo ya tsinkayo baki ya ganta cikin hijabi ya gane cewa wannan aisha radiyallahu anha ce saboda karamin jikinta da yanayin hijabinta ya istirjai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ta ji wannan sai ta tashi ya jayo raƙumi ya sanya ta akan wannan suka ta yi to ganin wannan ne sai zamanto shaidan ya zo ya shiga cikin zukatan wasu musamman ma musallama abdullahi bin salul bin wannan wanda ya kitsa wannan a ce ai gashi sun ya bar sun bar sun an bar su ne ba dan komai ba kawai saboda su lalata sai Allah madaukaki wannan yanayi Aisha radiyallahu anha ta shiga cikin mugun yanayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin mugun yanayin kasancewa an tuhumi iyalan gidan shi da zina su kuma annabawa da manzanni tsarkaka ne game da iyalansu a same su da irin wannan bayan Allah madaukaki ya tsakarkar da su da dukkan wata irin wannan dauda musamman ma al'amari da ya shahi zina to shine Allah madaukaki ya saukar da wannan ayoyi domin ya wanke Aisha radiyallahu anha daga tuhumar da ake mata daga zargin da ake mata shine bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ya ambaci wannan mutane yayi wa'azi sannan kuma ya karanta wannan aya ayoyin da Allah madaukake ya sabkas akan wanke Aisha radiyallahu anha daga wannan zargi bayan ya sabko yayi umarni da a kawo mutane guda uku wanda su ne suka yi kazafin bayan babban su shine Abdullahi bin Salul wanda ya sanya su akan wannan to su ne Hassan da Mista kuma dukkan su sahabbai ne sai dai al'amari na shedan na iya shiga cikin zukata ya zamanto ya yi wasa da wannan da hamna binti jash fa duribul hadda wazala sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni aka bulale su akan haddi shine bulala 80 akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wal arba'atu da ashabu sunan imam tirmidhi da imam nasai da abu dawud da ibn majah wa ashara ilayhi al-bukhari imam al-bukhari yayi nuni akan wannan hadisi قال المؤلف في الحديث ثبوت حد القذف وهو ثابت لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء كنا أتشكم وانا حديثي أكوي تبتد دا حد قذفي زرقي دا زنا قوتهما دا زنا وهو ثابت لقول الله تعالى كما أبني تبتتشي دليل فداء الله مدوككي ديتي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء wanda suka jehi muminai mata katangaggu haka muminai maza katangaggu da zina kuma ba su kawo ba shaidu guda hudu nan wannan haddinsu su ne a bulale kowanne daga cikin shi bulala tamanin kala wa zahiruhu annahu lam yathbut alƙazafu Aisha illa minan thalathati almazkuri mala ya ce zahirin hadisi ba a tabbatar da wanda suka yi wa aisha radiyallahu anha ƙazafi ba sai wannan mutane guda uku da aka ambata waƙad sabata annan ladhi tawalla kibrahu abdullahi bin ubay bin salul kuma ya tabbata wanda ya ɗauki nauyin wannan tuhuma ya kirkira ta shine Abdullahi bin Ubay bin Salul daman shi kuma shugaban munafikai ne ra'sul munafikai shine duk wani munafici a Madina shine tawo shine shugaba shine yake jagorancin duk wani kaidi da za a wa mu'minai za a wa musulmi kuma musamman ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakinahu lam yathbut annahu jaladahu sallallahu alaihi wasallam haddan sai dai bai tabbata ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bulale shi bulala ta haddi na kazar wa kad zakara zalika ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim ya ambata wannan rahimahullah yake cewa wa adda azaran fi tarkihi kuma ya ambata uzurrka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin su ne baiwa ba Abdullah ibn Ubay ibn Salul haddi na kazafi walakinahu kad akhraja al-hakim في الإكليل أنه صلى الله عليه وسلم حده من زملة من جملة القذفة سيدي إمام حاكم يفتد أتشكل تايش الإكليل cewa mazala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mai bulala daga cikin taron wa'anda aka wa bulala ta kazafi wa amma qaulul mawardi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yajlid ahadan min al-qadhafa li aisha wa 'allahu bi anna al-hadda inma yathbutu bi bayyina imam mawardi ya ce a manzala sallallahu ba wanda ya yi wa bulala haddi dalilin kazafi ga aisha radiyallahu anha ya kawo illa ya ce domin haddi bayya tabbata sai da hujjoji alal ikrar ko kuma hujjoji ko kuma ya zamanto mutum shi da kanshi ce ya yi kazafi faqad radda qawluhu bi annahu thabata rudda qawluhu bi annahu thabata ma yujibu bi nass al-quran sai dai malamai sun mai da wannan fada ta imamul mawardi akan cewa wannan al'amari na kazafi haddi na kazafi ya tabbata da alkur'ani mai girma wa haddal qazif yathbutu bi adami thubuti ma qazafu quzifu bi shi kuma haddi na kazafi na tabbata ne da rishin tabbatar abinda aka zargi aka musu kazafi wala yahtaju fi ithbatihi illa bayyana kinan bayya bukatuwa ya zuwa tabbatar da shi sai dai bayanin cewa abin bai tabbata ba malam yace qultu wala ya wala yukhfa anna alqur'ana lam yu'ayyin ahadan min alqadhfa bayya boyuwa bai boyi ba cewa alqur'ani a wannan aya bai yi bayanin ɗaya daga cikin wanda suka yi kazafi ba wa ka'annahu yuridu ma thabata fi tafsir al-aya malam iya nihin kama abin da ya tabbata a cikin tafsirin wannan ayoyi fa innahu thabata anna alladhi tawalla kibrahu Abdullah ibn Ubay bin Salul ya tabbata cewa wanda ya dauki wannan nauyi mai girma na kazafin iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay bin Salul wa anna mistahan min al-qazafa cewa kuma shi mustah iya daga cikin wa'anda suka yi kazafi وهو المراد بنزول قوله تعالى kuma shine munufa da fada sabkan fada Allah madaukake da yace wala ya'ti li ulil fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba domin akwai dangane da mista da Abubakar radiyallahu anhu bal ma shi ke dauke da nauyin shi tare kalkashin shi ke to amma kuma duk da haka sai gashi an waye gari da shi daga ciki wa'anda aka wa diyan Abubakar radiyallahu anhu kazafi kuma duk da cewa akwai dangantaka abubakar radiyallahu anhu wannan yasa ya so ya yanke abubuwan da yake wa na mista na agazawa da taimako sai Allah madaukake ya ce a ba haka bane ba wala ya atali ulul fadl minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wannan baya hanawa ya zamanto wa'anda Allah madaukake musu falala ya da yalwa su kasa ba wa'anda suka zamanto mu abuta dangane ne ko da dai wata matsala ta samu al'aya wa na anas bin malikin kala an samu na hadisi daga anas dan malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ce awwalu li'anin kana fil islami anna sharik bin sahma qadhafahu hilal bin umayya bi imra'atihi fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinata wa illa fa haddun fi dhahrik قال الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات an samu wani hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace awwalu li'anin kana fil islam farkon la'anta tsakanin ma'aurata guda biyu ya kasance a cikin musulunci ne anna sharika bin sahma sharik dan sahma قذفه هلال بن أمية بامرأته هلال دون أمية يا زرجيش دماتشي كنا يا زرجيش أكن شوا يا لالاتا يا زنا دماتشي فقال ر- فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi ya ce albayyinata ka kawo hujjoji akan cewa a- a sharik dan sahma ya yi zina da matarka in ba haka ba wa illa fa haddun fi zahrik in ba haka ba kuma haddi zamu ma bulale ka zamu ma zamu ma bulala tamanin nan ko dai ka kawo hujjoji a, mutum hudu shaidu akan cewa gashi tabbata ya yi zina da matarka ko kuma ama bulala ama haddi wannan hadisi قال أخرجه أبو يعلى إمام أبو يعلى يفتد شيء ورجاله ثقات كما مزاجين دسكرويتو وانا حديثي مزاجين آدلي محردتا كما حديثي لإنغانتتي kenan mutum idan ya samanto baya da shaida to ko da dai shi kaɗai ya gani ya tabbata abin haka nan ne to ko dai ya kawo me yake da suna shaidu ko kuma ya zamanto su yi li'ani tsakanin shi da matar shi a yi tsinuwa ko kuma a mai haddi in ba haka ba a mai haddi qala wa huwa fil bukhari nahwahu min hadith ibn abbas na radiyallahu anhu wannan hadisi ya zo a cikin ruwaya ta imam al-bukhari kwatamcin wannan hadisi amma da hanya ko ruwaya ta abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su qawluhu awwalu li'ani da yace farkon li'ani shine mutum idan iya zargin matar shi da zina babu shaidu su zo su yi tsinuwa akan kowa ya kubutar da kanshi akan zargin da ake mishi to shine farkon li'ani irin wannan an samu sabani a cikin ruwayoyi kad ikhtilafat ruwayatu fi sababi nuzuli ayatul li'an ruwayoyi sun sabani a cikin sababin sabkar da wannan aya ta li'ani fa fi ruwayati anas hadhihi annaha nazalat fi qissati hilal wannan aya a cikin ruwaya ta Anas cewa ta sabka a kissa ta Hilal bin Umayya wa fi ukhra annaha nazalat fi qissati Uwaymir al-Ajlani wata kuma ruwaya ta yi nuni akan cewa ta sabka ne akan kissa Uwaymir dan Ajlan wala rab wala raib anna awwala li'anin kana bi nuzuliha li bayan al-hukmi wa jumi'a bainahuma bi annaha nazalat fi sha'ni Hilal وصادف مجيء أمير العجلاني وقيل غير ذلك mala yake cewa babu kokonto cewa wannan farkon abin da ya zamanto li'ani ne wannan aya ta sabka ne domin bayanin hukuncin shi sannan kuma malamai suka yi kokarin hada wannan me yake da suna ruwayoyi guda biyu tsakaninsu akan cewa waccan aya ta sabka akan sha'anin hilal kuma sai dace da cewa shi ma umair uwaimir dan ajilani ya zo iya bayanin wannan sai zamanto abin ya zo daidai da cewa wannan aya ta sauka shi ma umair ya kawo kadiyar shi wasu malamai suka faɗi kuma bayan haka wal hadisu dalilun ala anna zauja idza ajaza an al bayyina wannan hadisi na bayani dalili ne akan cewa namiji mai gida idan ya kasa kawo hujjoji ya kasa kawo shaidu alamar da'ahu ala zalika abinda ya kirari akan zargi da yake da lalata da matash zalika al'amur wajaba alaihi alhad na in ya kasa kawo hujjoji ya kasa kawo shaidu to tilas ne a mai haddi na kasafi da yawa matash illa annahu nusikha wa wujubul hadd alaihi bil mula'ana sai dai wannan hukunci aka shahe shi da wajibtar da mula'ana kinan su yi tsinuwa tsakaninsu mun gane ko kinan in ma'aurata ne wannan mutum ya zargi matar shi da zina baya da shaidu guda hudu yanzu abin da za a maimakon a mai haddi bulala tamanin sai su zo su yi tsinuwa tsakaninsu kowa ya hudda kanshi wa hadha min naskhi sunna bil qur'an malamai suka ce wannan na daga misalin sunna ta shahe wani hukunci na ƙur'ani wa in kana ta ayatu jald qadhfi wa hiya qaulullahi ta'ala duk da cewa aya ta bulale mai kazafi ita ce fada Allah maɗaukaki da ya ce wallazina yarmuna almuhsanatu wanda suka jehi katangaggu mata wanda ba a san su da zina ba wanda ma'aurata ne har zuwa ƙarshen aya as-sabiqa nuzulan ala ayatil li'an wadda ta rigaye akan sabkal aya ta li'ani fa ayatul li'ani innama nasikhatun ala taqdiri tarahin nuzul malamai suka ce ayin li'ani ta zamanto mai shahi hukunci ne a bisa kaddar jinkirin sabko da ita sabkar da wannan hukunci inda man yashtarituhu li kadhfi az-zawj ga wanda yake shardantawa wanda ya zargi matar shi da zina aw mukhassas mukhassasatun ko kuma ya zamanto ta keɓance illam yataraha nuzul ta keɓanci kawai ma'aurata in ba ma'aurata ba bulalace za a yi amma kuma an ma'aurata ne sai aka keɓantar da su da su yi tsinuwa tsakaninsu au ya kuna ayatul li'an qarinatan ala annahu urida bil umum ko kuma ya zamanto aya ta li'ani wani abu ne wanda yake nuni a bisa an so abin a dunkule fi qaulillahi ta'ala wallazina yarmuna al muhsanat wal khusus al khusus wa huwa man adal qadhif kenan kuma a keɓance wanda ba koma bayan wanda ya zargi amma in ba namiji ba ba zargi ba matan shi ba ya zarga min babu isti'mal al-ami fil khas wannan kuma bangare ne na usul usul fiqh na awaitar da abin da ya zamanto hadadde ne kuma akan abin da aka so a keɓance shi kaza kila haka malamai suka ce wata haƙiƙu abin da yake tabbata أن الأزواج القاذفين لأزواجهم مزاجان da suka zargi matansu da zina baquna fi umumil aya suna cikin wannan taro ko kuma dunkulan aya kidan suna ciki gaba daya wa inna ma ja'ala Allahu ta'ala shahadata zawj arba'a shahadatin billahi qa'imatan maqamal arba'a ash-shuhada kawai Allah madaukaki ya sanya shaida da namiji zai yi shaida guda hudu ya yi rantsuwa da Allah ta tsaya matsayin shaidu guda hudu da zai kawo mun gane ko maimakon a neme shi ya kawo shaidu guda hudu in ba haka ba abu lalai shi yanzu zai zo ya yi tsinuwa ya yi rantsuwa da Allah a ta ƙarshe ta biyar ya yi tsinuwa a kan cewa in ƙarya yake Allah maɗaukaki ya la'ance shi walidha sammallahu ta'ala aimanahu shahadatan a nan dalilin haka Allah maɗaukaki ya ambaci rantsuwa da shi ya ce shaida ce faƙala fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah kinan shaidar ɗayansu shi ne rantsuwar ɗayansu ya yi rantsuwa da Allah so guda hudu fa'iza nakala anil aiman idan mutum ya toge ga bisa ya yi rantsuwar wannan waje ba jalduhu jaldal ƙazfi mun gane ko sai zamanto ya zan wajibi a bulale shi bulala ta ƙazafi domin ya kasa yin wannan rantsuwa da tsinuwa kama annahu idza rama ajnabiyyun ajnabiyatan kamar yanda idan wanda ba ma'aurata guda ba ma'aurata bane ba wani ya zargi wata mace da zina walam ya'ti bi arba'ati bi arba'ati shahada shuhada kuma bai zo da shaidu guda hudu ba juli dalil qazfi sai a bulale shi da qazafi shi yasa ƴan uwa abu na hadari mutum ya zargi mace ba tare da ya gani ba a kan zina ko da dai an san tana yi kai dai ba za ka yi cewa wancan ta yi zina da wani domin ba ka da hujja a kan yin zinarta amma duk da cewa akwai alamu ko ya zamanto ciki ko ya keɓanta ko wani abin da ko kuma shi mutum ya haɗi shi da kanshi fal azwaju baquna fi umumi kenan mazaje ma'aurata sun shiga suna wanzazzu ne a cikin wannan fada ta Allah madaukaki wallazina yarmuna al-muhsanat dakhiluna fi hukmi suna cikin wancan hukunci wannan hukunci walidha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama dalilan haka mazala sallallahu alaihi wasallama yace al-bayyinatu wa illa fa haddun fi zahri ka kawo hujjoji in ba haka ba to bulala ne a baya a bayanka wa inna ma anzala Allahu ayatan li'ani li ifadati annahu idha faqada az-zawju al-bayyinata wa humul arba'atu shuhada' فقد جعل الله تعالى عوضهم أربع الأيمان شيني الله مدوككي يا سبكت دونا آية تلعاني دومن a fa'idantar da cewa idan mutum ya kasa kawo shaidu guda hudu akan lalata ko zina da matar shi su ne shaidu guda hudu to sai Allah maɗaukaki ya sanya masanya akan shaidu wannan guda hudu shine rantsuwa guda hudu wa zada al-khamisata lit-ta'kid wat-tahdid wat-tashdid kuma sai aka ya dada tabiyar domin karfafa abun da tsanantawa wa jaldu zawj bin nukuli qaulul jamhur abu lale mutum ma'auraci idan ya zargi matar shi da zina bai kawo shaida ba to wannan fada ce ta mafi yawancin malamai na addini fa ka'annahu qila fil aya al-ula kai ka ce an faɗi a cikin aya ta farko sun malam ya ato bi arba'ati shuhada sannan ba su zo ba da shaidu guda hudu walam ya halifu kuma ba su yi rantsuwa ba in kanu azwajan in sun kasance ma'aurata liman ramau ga wanda suka jihi juna wa gayatuhu annaha qayyadatul qayyadatul ayatu atha qayyadatul ayatu thaniya bi ba'd afrad umumil ula kenan an dabebe yadda aya ta biyu da wani shashen abin da ya zamanto ya zo a dunkule a aya ta farko bai kai da za'idin iwad da dabebe wanda ya dada masanya anil qaidil awwal a bisa qaidi na farko idan fuqidal awwal idan an rasa na farko wanne ne na farko shine shaidu guda hudu sai aka dabebe da aka takaitar da wannan hukunci akan cewa rantsuwa ta isa wallahu a'lam Allah shine mafi sani قال المؤلف رحمه الله وانا عبد الله بن عامر بن ربيعه قال ان سمعنا حديث دغ عبد الله عامر بن ربيعه kuma shine huwa Abu Amran Imran shine ake cewa Abu Imran Abdullah ibn Amir Abdullah ibn Amir Al-Qari Ash-Shami mutumin wanda ake cewa laqabi Al-Qari mutumin Sham na'am نعم قال قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه an samu wannan ruwaya daga abdullahi dan amir dan rabi'a shine muka ce shine abu imran عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر القاري الشامي كان عالما يا كسانشي babban malami ne thiqa adali ne mahardaci shi yasa ya ƙara kawa hafizan mahardaci limarawa yana duk abin da ya rawaito ya hardace shi wa fi tabaqati thaniya min tabiin kuma iya da cikin tabaka ta biyu misali zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai na farko sai a ce musu tabaka kamar shili ne tabi'ai sai a ce musu tabaka to kuma tabi'an ma akwai manya akwai kanana wancan sai a ce musu tabaka ta biyu kenan shi iya daga cikin tabaka ta biyu mina tabi'in ahadul qurra sab'a kuma iya daga cikin manya-manyan masu kira'o'i guda bakwai wanda aka sani rawa an wasila ta bin al-asqa wa ghairu ya rawaito daga wasila dan aska da wani wa qara alqur'ana ala mughirata bin shihab al-makhzumi an uthman bin affan kana ya karanta alqur'ani daga mughira dan sha'ban an shihab al-makhzumi shi kuma daga uthman bin affan radiyallahu anhu wulida 11 wa 20 min al-hijra an haihi shi hijra tana da shekara 21 nam wa mata sanata 18 wa mi'a kuma ya rasu hijira tana da 118 nan kaga ya yi dogon rayuwa qala laqad adraktu aba ya ce na riski abubakar wa umara da umara wa usman da usman wa man ba'dahum da wanda suka biyo su baya falam arahum yace bin gansu ba yadribuna almuluka suna bugon bayansu suna bulale bayansu akan kazafi zakaran kana au unsa namiji ne ko mace fil kazafi a cikin kazafi illa arba'ina inan sai bulala arba'in inan ɗa wanda ko ɗiya wanda ba baiwa ba ɗa wanda ba bawa ba haddi na kazafi na zina bulala tamanin ne inan yanzu sai zamanto an raba idan ya zamanto bawa ne ko baiwa sai a mai ko a mata bulala arba'in rawahu malik imam malik dan anas ya rawaito na hadisi wa sauri wa imam sauri fi jami'ihi a cikin jami'i qala dalla ala an anna ra'ay man zakara tasnif al-hadd al-qadhf ala al-mamluk ولا يخفى أن النص ورد في تصنيف حد الزاني في الإماء لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم muna ga muna yi tsayawa kan wannan hadisi to lokaci ne ya nam kuma yi sadisa wannan daga imamu isnadin bai dangana shi bai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai zamanto mursal ne inda tabi'i ne shi ma kuma bai dangana shi bai zuwa manzon sallallahu alaihi wasallam zai zaman to mawqufi ne akan imam malik da ya rawaito wannan hadisi haka imam thauri قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال متفق عليه an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya yi wa bawan shi ko baiwa shi kazafi kuma bai kawo yuqamu alaihi alhadd yawm alqiyama ranar kiyama za a tsaida mai haddi na kazafi da yayi illa an yakuna kama qala sai dai in abin ya kasance kamar yadda ya fadi ne kenan ba kazafi bane bai fadi gaskiya ce to wannan ya kubuta daga wannan haddi da za a mai ranar kiyama tafakun alai wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk